أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna hudu ga watan zulqa'ada hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan mai biyu ga watan jun ko biyu ga watan jun shekara ta 2022 mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin a karatun da ya gabata mun kare magana a cikin babul muraqaba wanda yau za mu tashi akan babun fitakwa babin da zai yi magana akan tsoron Allah attaqwa shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to idan aka kawo shi ana nufin dan adam ana nema a wurinsa ya samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan lamarinsa ko da akwai muraqaba a tare da shi wato ya san Allah yana tare da shi yana tare da Allah in babu tsoron Allah nan to zai iya aikata duk abin da ya ga dama to saboda haka shi sa ake nema ya zama a cikin lamarinsa akwai tsoron Allah a ciki shi sa alkur'ani yake gaya mana cewa wa ta'awanu albirri wat taqwa ku taimaki junanku da albirru yin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma attaqwa jin tsoron Allah malamai suka ce in an kawo shi kalma biyu an kawo birru an hada da taqwa to yana nufin birru shine yin biyayya wa Allah attaqwa kuma yana nufin wato hannuwa akan abin da Allah ya ce kar a yi to saboda haka wannan attakuwa din wani makami ne da ake so mutum ya hau kansa bayan yana cikin gidan musulunci yana cikin gidan imani to ana so a samu tsoron Allah a tattare da shi tsoron Allah nan kuma kamar yadda malamu suke gaya mana kullum ba irin tsoron maciji bane ko tsoron kunama ko tsoron bindiga a ba irin wannan tsoron bane ba a ka ji tsoron Allah abinda Allah ya ce a yi ka yi abinda Allah ya hana ka hannu shi ne tsoron Allah da ake nufi kuma shi tsoron Allah yana ba da dukkan abin da mutum yake nema na rayuwarsa duka in ka ji tsoron Allah duk abin da kake so za ka samu tsoron Allah nan shi zai baka duk wata duk wani abin da kake bukata sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an idan kun yi hakuri kun ji tsoron Allah to kaidin kafirai ba zai muku komi ba kaga tsoron Allah ne a ciki tsoron Allah ne zai jawo ba ku samu wannan ba wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi lumur Allah sai ya ce idan kuka yi hakuri ko ji tsoron Allah to wannan yana cikin babban lamari tsoron Allah dai a cikin komai wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ba ku ilimi daga gare shi saboda haka tsoron Allah shi ake nema a cikin dukkan abin da mutum zai aikata saboda haka zai fara mana wannan babin da ayoyi na alkur'ani ya ce Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa hadhihi al-aya mubayyinatun lil muradi min al-ula wa qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم آه والآيات في الباب كثيرة معلومة يجي qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurun iyawanku wa hadhihi al-ayatu lalle wannan aya mubayyinatun lil murad min al-ula ita take nufin abinda ayar farko take nufi wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana magana ta daidai wal ayatu fil amri bit taqwa kasiratun ma'lumatun yace ayoyi da suka yi magana cikin umarni da jin tsoron Allah masu yawa ne kuma sanannu ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sama masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zai wadatar da shi zai azurta shi ta yadda bai sani ba ta yin da baya zato faqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya wanda kuka imani tattaqullaha idan kun ji tsoron Allah ya ji allakum furqanan to Allah zai sanya muku abin rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa yukaffir ankum sayyi'atikum zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum zai gafarta muku wallahu zul fadl azim lalle Allah mai yawan falala ne mai girma wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun ayoyi a cikin wannan babin suna da yawa kuma sanannu to anan ya kama da waɗannan ayoyi saboda ya mana bayanin menene attaqwa menene jin tsoron Allah aya ta farko yace Allah tabaaraka ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron Allah to kaga anan ana magana ne da waɗanda suke gidan imani bayan suna gidan musulunci damacin a gidan islam za a ce wa kowa ɗin ma ya ji tsoron allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba kaga an ce anan ya ayyuhan nasu ba ce ya ayyuhal ladzina amanu ba ana nufin dukkan mutane su ji tsoron allah to saboda haka duk da an ce ya ayyuhan nasu din to in aka dawo aka yi taksisi aka keɓance aka ce ya ayyuhan lazina amanu wato bayan ka shiga cikin musulmai ka ji tsoron Allah wancan gidan to gidan imani ma ana neman ka ji tsoron Allah wannan gidan sai ka ji tsoron Allah a nan ma ka ji tsoron Allah wannan gidan nan ma bayan ka yi imani kaga kuma ana neman tsoron Allah a wajenka ya ayyuhan lazina amanu taqullah ya kodan da kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙa tukatihi matukar jin tsoronsa matukar jin tsoron Allah wato ma'ana duk umarnin da Allah ya bayar na umarni ka bi duk hannun da Allah ya ce kar a yi ka bar shi ka hannu to anan malamai sun yi magana cewar wannan ayan tana nufin a matukar jin tsoron Allah nan da aka faɗa waye zai iya yin wannan waye zai iya jin tsoron Allah matukar jin tsoron Allah waye zai iya yin wannan saboda haka wasu sai suka ce a wannan ayan mansukiya ce da ayar da ta biyo ta shine fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya iya iya iya iyawar ku wasu suka ce an yi nuskin wannan aya da da wannan aya ta biyu ta fattakullaha mastata'tu wasu kuma suka ce a'a ba haka bane kowace aya tana jan gezarta ma'anarta yana nan har gaba da gobe da aka ce ka ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matakar jin tsoron sa shine ai iya iya wata ka kenan zaka ji tsoron Allah ne iya iya wata saboda haka iya yadda zaka ji tsoron Allah zaka ji to idan an dauki wancan ma'ana din da aka ce a ji tsoron Allah matakar jin tsoron sa bayan bayan da zai iya yin wannan sai aka dawo aka ce to fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawanku ku ji tsoron Allah gurgurdan igonku yanda za ku iya to amma karka yi tsammanin jin tsoron Allah yadda za ka iya ya baka dama cikin umarnin da Allah ya bayar ka ƙi ka ce an ci ji tsoron Allah yadda za a iya to ba zan iya ba sai na bashi cikin abin da Allah ya hana sai ka je ka aikata ka ce an ci ji tsoron Allah yadda za a iya yi na ga zan iya aikata mummuna aiki na sai na aikata a ba haka ba ne za ka yi iya ƙoƙarinka ne har Allah ya ga ƙoƙarin naka da kai cikin tsoronsa za ka iya kokari umarnin da ya bayar ka bi hanin da ya hana ka hannu saboda haka fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurun iyawanku gurgurun ikonku kowa da irin jin tsoron Allah sa abin da wani zai yi saboda imaninsa ya kai wajen kai ba za ka iya yi ba abin da kai ma za ka yi saboda imaninka ya kai wajen wani ba zai iya yi ba me tsoron Allah cikin umarnin da Allah ya bayar wani ba zai saba ba ko kaɗan yadda umarni na yake haka zai ta ƙoƙari ya yi ba zai yana saba ba ciki hannun da Allah ya haramta kuma abin da Allah ya ce haramun ne to kusan wajen ma ba zai je ba kusa da wurin ma ba zai je ba saboda yana tsoro yana tsoron Allah nan tsoron Allah nan da yake da gaske ne to saboda haka ka ji tsoron Allah gurgurun iyawanka wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil murad min al-ula wannan ayan yace ita take nufin me ake nufi da ayan farko cewar a ji tsoron Allah matukar iya jin tsoron sa ma'anar ta shine fattaqullaha mustafatu ku ji tsoron Allah gurgurun ikon ku sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana magana ta daidai mutum ya faɗi abu tsakaninsa da Allah ya faɗi gaskiya kenan tsakaninsa da Allah shi yasa wani wajen ya ce ya walidina watakullaha wa kunu masu sadiqina ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya to ya kasance duk magana da zaka faɗa ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah ka faɗi magana ta daidai jin tsoron Allah ne zai ja maka wannan idan baka ji tsoron Allah ba zaka yi zuwa cikin mutane ana taɗi ko ana magana ka shiga a ita taɗin da kai ka shirya taɗin da ba a yi ba abin da ba a yi ba zaka shirya ka tsara ka faɗa saboda a ce ka iya magana ko kuma ka iya jan hankalin mutane ko ka iya taɗi ko ka iya burgewa sai ka yi waɗannan maganganu saboda babu tsoron Allah cikin zuciyarka ka shirya ƙayyarai ka faɗa baka faɗi magana ta daidai ba an fi so abin da zaka faɗa ka faɗi daidai in ka san za ka yi munanan maganganu marasa daidai to ka bar zancen ma gaba ɗaya shi ya fi man ka na yi billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya faɗi alheri ko ya shiru to jin tsoron Allah ne zai hana ka ana surutu ka fito kai ta maganganu wanda baka san kansu ba baka san ina za su je ba baka san daga ina suke ba kai ma kai ka tsara kayanka kake ta faɗa in ka zama haka to sha'aninka zai lalace in ya zama ƙayyari ne a cikin lamarinka ba ka faɗar gaskiya a cikin lamarinka duk zantukanka kawai ana ji za an an san ƙarya mutum yake faɗa to kaga mutum bai zama yadda ake so ba bai ji tsoron Allah ba rashin tsoron Allah ne zai kawo masa wannan amma yana jin tsoron Allah ba zai na faɗa munanan maganganu ba shi yasa ayar da ta bi wannan ayar take cewa yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gyara ayyukan mutum idan mutum yana faɗan gaskiya yana faɗan daidai sannan Allah zai gafarta masa zunubansa amma idan ya zama dukkan maganganun mutum ƙarya ne dukkan maganganun mutum ba ya faɗin gaskiya shi a cikin rashin gaskiya a nan yake to Allah zai ɓata lamuransa ne Allah zai ɓata lamuransa ko ba zai gafarta masa zunubansa da ya aikata ba to saboda haka mutum ya faɗi magana ta daidai ya ji tsoron Allah shi zai jawo ya faɗi daidai din ba zai faɗi abin da ba daidai ba saboda tsoron Allah na da ya same shi kuma faɗin gaskiya ko faɗin magana ta daidai zai faɗi ta ne akan kansa akan kowa akan kowa ba zai fasa faɗan magana ta daidai kuma ba zai fasa faɗan gaskiya ba shi sa alkur'ani yace kunu qawamin bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw liwalidaini wal qarbin in yakun ganiyan faqiran fallahu awla bihima Allah ya ce ku kasance masu faɗin gaskiya masu faɗan gaskiya masu tsayawa kan adalci ko akan kanka ne in an tambaye ka ka faɗi gaskiya tsakanin ka da Allah kaga biron Allah ne ya jawo akan kanka gande ka faɗi gaskiya yi ko akan iyayenka ne suka aikata mummunan aiki aka zo aka tambaye ka faɗi gaskiya tsakanin ka da Allah ko akan mukusantanka ne aka zo aka tambaye ka ka faɗi gaskiya tsakanin ka da Allah kar ka ce yanzu idan ka faɗi gaskiyan nan wane nan saboda faɗin gaskiya da kai za a ɗaure shi zai shiga cikin bala'i zai yi kaza kaza kaza a'a ka faɗi gaskiya kawai tsakaninka da Allah Allah ya fi ka jin kan wannan bawan nasa saboda haka mutum ya faɗi gaskiya sannan ya ce wal ayatu fil amri bit taqwa kasiratul ma'lumatu ayoyin da suka yi umarni da aji tsoron Allah suna da yawa kuma duk an san su suna nan da yawa yace har yanzu ya kawo ta ayar yace wa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda yaji tsoron Allah Allah zai sama masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato ta inda baya tsammani to jin tsoron Allah nan shi zai jawo kana ganin abu zaka iya danne abun ya zama naka amma saboda tsoron Allah nan sai ka basa sai baka yi ba sai ka bar jin tsoron Allah ne zai ja maka wannan to in kai haka ko kuma ka shiga cikin kunci halin da ka shiga ka shiga wani halin da ba yadda zaka yi sai tsoron Allah nan ya zo ya shiga cikin zuciyarka to Allah zai sa maka mafita a cikin wannan gucin da ka shiga wannan halin da ka shiga mummuna wanda ka shiga ba za ka samu fita a ciki ba in ka ji tsoron Allah a ciki Allah zai sa maka mafita to kaga wannan ba kuma wani abu bane da mutum zai yi gaggawa da shi ya ce yanzu ga shi an ce in ka ji tsoron Allah Allah zai samu ka mafita abu kazan nan na samu damar da zan iya yin abu a kai na fasa yi kuma ban ga mafitan ba ban ga mafitan ba har yanzu ba haka bane karka yi gaggawa in baka gaggawa ba Allah zai samu ka mafita in dai dan Allah kai in dai tsakani da Allah kai saboda haka in ka ji tsoron Allah Allah zai samu maka mafita a cikin lamarinka kowane irin lamari ne wato bakin ciki ne na duniya ya same ka wani abu ne zo ya fada maka wanda bayan da ka iya a cikin wannan malamai suna cewa akwai sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Salim bin Auf bin Malik al-Ashja'i yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi dana an zo an dauke shi kafirai sun kama shi kuma na sani ba abin da za a yi in ba su kashe shi ba yanzu ya zan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka je ka Allah zai sama ka fita ka je ka ji tsoron Allah Allah zai sama ka fita ittaqillah ka ji tsoron Allah Allah zai sama ka fita shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je yana cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yaje ya ce la haula wala quwwata sannan ya ji tsoron Allah ya tafi ya tafi haka zai je yana yi yana yi kuma yana sake jin tsoron Allah na cikin zuciyarsa sai wannan dan nasa kafiran nan suka gafala daga shi ba su lura ba ya gudo ya taho da raƙumi guda ɗari ya zo masa da su ya kwankwasa ya ce baba ga nan na dawo bayan an fidda rai an fidda tsammani ba yadda za a iya dawo kawai sai ga ya dawo kuma ya dawo da dukiya ma mai yawa ya dawo da dukiya mai yawa to da yazo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta masa wannan aya cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yaji tsoron Allah Allah zai sama masa mafita danka ne kake neman ya za a iya dawo to gashi Allah da maka da shi sannan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai azurta ka ta inda baka zato baka yi tsammani zaka samu raƙumi ko dai ba gashi an kawo maka raƙo ba to saboda haka idan ka ji tsoron Allah a cikin lamarinka Allah zai sama maka mafita a cikin dukkan halin da ka fada ciki sannan alkur'ani ya ci gaba da gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wadanda kuka yi imani idan kuka ji tsoron Allah to Allah zai rarrabe muku tsakanin ƙarya da gaskiya jin tsoron Allah shi zai dawo shi zai jawo ka iya gane bambancin tsakanin ƙarya da gaskiya ka iya gane abin da daidai ne da abin da ba daidai ba ko da aya a wajenka ko da hadisi a wajenka za ka gane in ba aya ba hadisi ma za ka gane cewar wannan abun daidai ne wannan abu ko ba daidai ba ko baka samu aya da hadisi ba jin tsoron Allah nan shi zai ja maka ka iya bambance tsakanin wannan mai kyau ne wannan mai muni ne sai dalilin haka sai Allah ya sanya maka firasa ta mumini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ku firasatul mumin fa innahu yanzur bi nurillah ku ji tsoron kirdadun mumini shi yana kallo ne da hasken Allah to wannan furqan din za a bashi yanda yana ganin abu inda daidai ne zai iya ganewa yana ganin abu inda kuskure ne ba zai iya ganewa a cikin irin wannan aje sai na Usmanu radiyallahu anhu wani ya shigo wajen sa yana shigowa sai sai na Usman ya ce kai ni ba na so mutum ya je yi zina kuma ya zo waje na sai mutum ya ce a a a a wahayin ba da rasulullah ana wahayi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana wahayi a wani ne sai ce masa a'a firasa ce kawai wato ma'ana yana ganin ka in aikin banza kake ma zai gane kana zuwa inda yake to tsoron Allah ne zai jawo kai kai irin wannan makami kuma Allah zai rarrabe maka tsakanin ƙarya da gaskiya in ka ji tsoron sa sannan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum jin tsoron Allah nan ne zai jawo Allah ya kankare wa mutum zunubansa da ya aikata wa yaghfir lakum sannan Allah ya gafarta wa mutum wallahu zu fadl azim lalle Allah mai yawan falala ne mai girma to saboda haka ana neman mutum da ya ji tsoron Allah a cikin lamuransa gaba daya in ya ji tsoron Allah nan abinda ba a tsammani zai yiwu ma sai yiwu abinda ba a tsammani zai faru ma sai faru da shi sai na umar radiyallahu an ya zo kan mumbari yana kuduba sai aka ji yana cewa aljabal jabala ya sariya aljabal jabala ya sariya ya kai sariya kai ta wajen dutse ta wajen dutse za ka yi ya kai sariya a'a sai aka ta mamaki ya za a yi yana kuduban juma'a yana magana wani kuma sariya sai da aka yi da sallah sai aka ce aminul mumini ne ba mun ji kana yin wani abu wanda baka saba yin sa ba abin da kake mun ji kana cewa aljabal jabal ya sariya sariya kai ta wajen dutse me kake faɗa ne yace ai ina cikin kuduban nan ne sai naga yaƙi na da na tura iraki yana madina ne ba yake magana iraki yace yaƙi na na tura iraki ne naga yaƙin zai kare zai kare sai nake ga yawa sariya ya ta wajen dutse ya bi ta wajen dutsen nan saboda su samu nasara babu waya a lokacin babu wani abun communicating ko ba wani abu ake da shi wanda zaka ce an saka masa yana kalli kawai saboda tsoron Allah da ya ji Allah ya bude masa can din yake gani daga inda yake yana madina amma yana bada labarin kuma wanda suke can din shi sadiyatan ya ji wannan magana karka zamani ya faɗa manza ne ba banza faɗa ba ya ji magana ya ji magana da ya faɗa to saboda ka bayin Allah nan sun ji tsoron Allah ne sai na umar yana mulki amma akan yashe yake kwanciya akan yashi zai kwanta a ƙasa kuma shi na bilu mumini da wata rana masu zuwa su zo su an ci yaƙi a wata ƙasa sai suka ce za su zo su ga sarkin muminai za su zo su gan shi suna zuwa garin madina kawai suka same shi a barandar masallaci yana kwanci a kan yashi da suka zo suka ce ina amir muminai yake aka ce kai gashi nan gashi nan ku shuru gashi nan yana bacci suka ce kai kai wannan ne aka ce musu shine shine amirul muminina shine shugaban kasa kaga jin tsoron Allah ya jawo ba ruwansa da wani ba ruwansa da kowa yana yawon sa shi daya yana kwanci a kan yashi to idan ka ji tsoron Allah komai da kake so Allah zai maka idan baka ji tsoron Allah ba kuma kai kanka ma ba za ka yarda da kanka ba saboda haka yace mana wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun ayoyin da suka yi magana akan tsoron Allah suna da yawa kuma sanannu ne wa ammal hadis fal awwalu ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah man akrama an-nas qala atqahum فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن الغرب فعن معادن العرب تسألون كيارهم في الجاهلية كيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقهوا بذنب الكافي على المشهور وهي كسرها ay alimu ahkam ash-shar'i wa amma al-hadith fal awwal amma hadisai da suka yi magana kan tsoron Allah yace fal awwal na farko da zai kawo ana bi hurairah radiyallahu an daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda kala yace kila ya rasulullah an ce ya ma'aikin Allah man akraman nas wane ne yafi girma a cikin mutane kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace atqahum wanda yafi kowa jin tsoron Allah fa qalu sai suka ce laysa an hadha nas'aluka ba kan wannan muke tambayanka ba kala fa yusufu to inda ya girma ne annabi yusuf nabiyullah shi annabin Allah ne ibnu nabiyullah dan annabin Allah ibnu nabiyullah dan annabin Allah bin khalilullah dan badadin Allah qalu laysa an hadha nasaluka suka ce ba kan wannan muke tambayanka ba kala sai ce fa an ma'adin al-arab tasaluni akan asalin laraba kuke tambaya na kiyarun fil jahiliyyati kiyaruhum fil islam zababbun su a cikin jahiliya sune zababbun su a cikin musulunci idza fuqihu matakar sun fahimci addini muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wa faqihu bi dhammil kafi faqihu din nan da yin damma wa kafin din al mashhuri a bisa zance mafi inganci wa hukiya kasruha amma an haikaito da yi mata kasra a ce faqihu ba faƙo ba faƙuhu ba ai alimu a hakamar shari'i ai sun san hukunce-hukunce na shari'a wannan hadisin an samu shi daga sai na bi hurara allah ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi man akramun nas wane ne yafi karamci a cikin mutane wane ne yafi kowa karamci yafi kowa girma kenan yafi kowa daukaka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace atqahu wanda yafi su jin tsoron Allah saboda qur'ani yace inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a wajen Allah shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah faqalu sai suka ce laysa an hada nasaluka ba kan wannan muke tambayan ka ba ba kan wannan muke tambaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu to in dai girma ne to fa Yusuf annabi Yusuf ya fi kowa girma shi annabin Allah ne babansa annabi Yaqub annabin Allah ne baban babansa annabi Ishaq annabin Allah ne kakansa annabi Ibrahim annabin Allah ne kaga ai girma kan ya gama haduwa wajen shi yasa yake cewa wata batu millata aba iya Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub yake cewa yana bin hanyar iyayensa ko saboda iyayen nasa ga yadda suke duka annabawan Allah ne sai suka ce laisa an haza nasaluka ba kan wannan muke tambayan ka ba fa qala sani sallallahu alaihi wasallam yace fa an ma'adin al-arab tasalun kuna tambaya na ne akan dangin larabawa asalin larabawa su waye suka fi girma a cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wannan ne ma kuke tambaya na kiyarun fil jahiliyyati kiyarun fil islam zababbunsu a cikin jahiliya su ne zababbunsu ma a cikin musulunci iza fukihu idan sun fahimci musulunci to ana abin da ake so a gaya mana shine idan mutum ya zama mai girma maɗaukaki lokacin da bai zama mai addini ba lokacin da ya zama mai addini wannan girman nasa da ɗaukakar nasa tana nan tare da shi ba za ta bar shi ba yadda yake mai girma a lokacin da babu addini a tare da shi lokacin da ya samu addini idan ya ji tsoron Allah ya sanya wannan abin da yake da shi na girma a cikin addinin nasa to zai samu ɗaukakan duk da wannan kaga ni sallallahu alaihi wasallam ai da ya zo garin makka da ya ci garin sai ya ce wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya tsira kaga abu sufiyana shine zargi saboda haka har yanzu dai wannan girman tana nan tare da shi ba kwace wannan girma a gare shi ba to saboda haka ya zama zaɓeɓɓe a cikin jahiliya a cikin musulunci ba kuma ya zama zaɓeɓɓe kaga najashi ai sarki ne dai kari musulunci an kwace sarautar kaga ba kwace ba kwace ba yana nan da sarautarsa kuma shi zaɓeɓɓe ne a cikin jahiliya yanzu a cikin musulunci ma shi zaɓeɓɓe ne to saboda haka idan sun san musuluncin sun fahimci musuluncin suka karɓa to su gariba biyu gariban shugabanci yana tare da su sannan kuma gariban musulunci suna tare da shi to saboda haka zababbu a cikin jahiliya za su zama zababbu a cikin musulunci idan sun fahimci musuluncin idan sun san hukunce-hukunce na musuluncin sun yi aiki da shi to saboda haka in kana so Allah ya zaɓe ka a cikin bayansa shine ka ji tsoron Allah abin da ake nema ka ji tsoron Allah duk umarnin da Allah ya bayar ka aikata duk hannun da Allah ya hana ka hannu idan ka zama haka to za ka zama zaɓeɓɓe sai Allah ya zaɓe ka Allah yana zaben bayin sa dama Allahu yastafi min malaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba a cikin malaikunsa ya zabi manzanni a cikin a ciki sannan ya zaba a cikin mutane bai da suna Allah jin tsoro Allah shi zai jawo wannan الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم الثاني حديث نبي أتكين باب التقوى أنا أبي سعيد الخدري دغا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله قال ما سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي قال ياتي إن الدنيا خلوة lalle duniya wani zaƙi ne khadratun kore wa inna allaha mustaqlifakum fiha lalle Allah zai maye ku zai mai da ku kalifofi a cikin wannan duniya fayan zura kaifa ta'malun sai ga yaya za ku aikata fattaku duniya ku ji tsoron duniya wattakun nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa lalle farkon fitinan bani isra'ila ta kasance a cikin mata ne rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi a wannan hadisi na biyu an samu shi daga sayyidina abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna duniya hulwatu lalle ita duniya zaki ne da ita ita duniya tana da zaki jin da duniya yana da zaki sannan kuma khadratun yana da kore wato abin da ake nufi a nan shine in an ce yana da zaki wato abubuwa masu daɗi dan adam yake so wanda in ya sa a bakinsa ya ci ko ya sha ko ya ɗanɗana ko ya shafa ko ya sansana ko ya kunninsa ya saurara zai ji daɗi zai ji wani zaƙi zai ji wani shauƙin wannan abu to haka duniya take duk abun duniya haka zaka na jinsa sannan abun da idanunsa kuma zai kalla babu kalan da mutum ya fi so kaman kore musamman irin na abun da aka shuka ya fito din ne ya kore shar din nan to an fi son wannan kala din sai ya ji wata nutsuwa a cikin zuciyarsa to wannan nutsuwan guda biyu a cikin duniya ake samun su to sani sallallahu alaihi yace wa inna allaha mustaqlifakum fiha Allah zai maida ku wato kalifofi a bayan ƙasa kuma wasu za a kawo wasu su rayu su gama kuma a kawo ku ku rayu ku gama a kawo wasu haka haka haka haka har duniyar ta gare shi yasa daman alkurani ya gaya mana cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce zai sanya kalifansa a bayan ƙasa bai ce inni ja'ilun fil jannati khalifa ba bai ce zai sanya shi kaliba a cikin aljanna ba saboda haka annabi adam dama da aka halice shi duniya za ka kawo shi amma sai aka kai shi aljanna tukunna ya fara da can kafin ya fado cikin duniya to mu din ma khalifofin Allah ne a bayan ƙasa wato bayan wannan ya tafi an kawo ku an gami kuka yi kun kare sai a kawo wasu waɗannan su mai waɗannan waɗannan su mai waɗannan fa yanzu ra kaifa ta'malu saboda Allah ya gami za ku aikata a cikin duniya din me za ku yi za ku aikata ayyukan alkhairi ne ya saka muku ko kuma da abu na alkhairi ko kuma za ku aikata munanan ayyuka ya saka muku da yin abin da kuka yi to saboda haka an kawo ka duniyar nan ne jarrabawa dama a jarraba ka a gami za ka yi Allah yana ganin ka ya gami za ka aikata wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku aikata aiki Allah zai ga aikin da za ku yi manzo Allah zai gani bayan Allah mu ne za su gani saboda haka duk abin da kake yi ana gani to Allah ya kawo ka duniya ne ya ga yaya za ka yi za ka zama kalifan nagari ne ka zama kalifan sa bayan ƙasa ka aikata aikin kirki ya saka maka ko kuma saboda haka to anan sai ake baka abubuwa guda biyu da ka ce ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron su fatta duniya ka ji tsoron duniya ita duniyar kanta ka ji tsoronta saboda a wa hayati duniya illa mata'ul gurur ita rayuwar duniyar nan ba komai bane sai wani rudi ne dan kadan da zai rudi mutum sai ya tsammani kamar yana nan har kullum saboda ka sai ya rude sai ya manta Allah ya manta sha'anin lahira yana ga abun kamar ba zai yi ba ana bashi ayoyi kullun yana karba amma baya gari wa fi anfusikum afala tubsiru Allah ya ce a cikin kawunan kuma ba za ku duba bane a cikin kanka ka duba da ba haka kake ba kana dan garamin ka ne kana tashi kana tashi kullun jikin yana canjawa ka zama yane ne ka girma ka zama babba ka zama dattijo ka tsufa ko kana zamani kana yaro yaro zaka zauna ai ba yaro zaka zauna ba yana canjawa abu kaga fi anfusikum a cikin kawunan ku duba ga ayan Allah kan zaka canja kana gani a haka a haka a haka a haka kana ji da karfi karfin ya fara baya baya yanzu babu karfin za abinda zaka iya yi ka dawo ba zaka iya yi ba a haka a haka a haka a haka har ka kare ya zama babu kai to saboda haka kan duniya nan ta rude ka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron duniya kar wani abu na jin daɗi na duniya nan wanda rudi ne dan kaɗan ya rude ka inna mal hayatu duniya la'ibun wa lahu rayuwar duniya nan wasanni ne kawai guda biyu ka yi wasa na yarinta sai ka yi wasa na sha'awa kawai shi kenan na girma shi kenan ka gama wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasun fil amwali wal auladi shi kenan dai da mu iyanan ne kai kawa a ciki ka sanya kaya mai kyau ka hau mota mai kyau kai gida mai kyau kai wane ne shine kawai ya wannan ne wata fakurun bainakum sai kuma kuna alfahari a tsakanin junanku ai na bi wane kaza ai ni ina da kaza ai sai tara dukiya ya za a yi ka samu kuɗi duk yadda kake da kuɗin sai ka ƙara nema kullum kana kan nema kuma in ka mutu ba za a dauki ko naira za a cikin abun ba haka za a ajiye kuɗaɗen a kai ka haka kawai su kuɗaɗen ka ko labarin mutuwa ka za su ji ba ba su ma ka mutu ba su ba ruwansu sai yaya kai alfahari da su kuma duk zaka wasu ta saboda ka wannan mata'in na duniyan nan kar ya sa ka kamanta Allah ka je ka ta aikata abin da bai dace ba sannan wata kun nisa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku ji tsoron mata fa inna awwal fitnati bani isra'ila kanat fi nisa lalle farkon fitinan da aka fini aka fitini bani isra'ila da ita a cikin mata ne to saboda haka wannan fitina na mata din aka aka fitini bani isra'ila da ita mu din ma kuma na na mu din ma kuma da da shine aka fitine mu an fitini an fitini bani isra'il da fitinan sha'anin mata mu din ma kuma da sha'anin matan ne aka fitini wannan al'umma za ga mutum akan sha'anin mata din Allah zai jarrabe ka dama saboda haka sai ka ci wannan jarrabawa a wannan wajen ma kaga tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ra'atin ya tazawwaju ha wani ya tafi saboda matan ya je ya aikata mummunan aiki zamu dakata nan insha Allah idan muka sake dawowa zamu karasa bayanin wannan hadisi abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu tsoron Allah na gaskiya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umrik wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin